بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah za mu tashi daga babin da yake bayani akan falalar samun wadata wacce mutum zai yi amfani da ita a gurin da ya dace.
قال رحمه الله باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوه المأمور بها باب ديك بياني أكم فللر mawadaci mai godiya wato wanda Allah ya ba shi dukiya kuma ya amfani da ita a gurin da ya dace.
قال الله تعالى Allah yana cewa فأما من أعطى واتقى amma wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah وصدق بالحسنى kuma ya gaskata aljanna فسنيسره لليسرى za mu sauƙaƙe shi ga sauƙi وقال تعالى Allah yana cewa وسيجنبها الأتقى tabbas wanda ya ji tsoron Allah zai nisanci ta wato wuta الذي يؤتي ماله يتزكى shine wanda yake ba da dukiyarsa yana tsarkaka mana yake ba da dukiyarsa sadaka ga mabukata domin ya tsarkaka وما لأحد عنده من نعمة تجزى babu wani wanda yake da wata ni'ima da yake buƙatar ya saka masa da ita mana duk wanda ya masa wani abu ya riga ya biya shi إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى yana yin yana yin haka ne kawai ba don wani abu ba illa domin samun yardar ubangijinsa maɗaukaki ولسوف يرضى tabbas zai yarda mana zai yarda na'am وقال تعالى Allah yana cewa إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي idan kuka bayyanar da sadakoki to madalla da ita وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم idan kuka ɓoye ta kuma kuka bawa fakirai to wannan shine yafi zama alkhairi a gare ku ويكفر عنكم من سيئاتكم kuma zai kankare muku daga zunubanku والله بما تعملون خبير Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa وقال تعالى Allah yana cewa لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
ba za ku taɓa samun aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ba za kuma ku taɓa ciyar da wani abu ba face sai Allah ya zama ya san abin da kuka ciyar.
والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة Ayoyin da suke bayani akan falalar ciyarwa saboda Allah suna da yawa kuma sanannu ne.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Masud Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا حسد إلا في اثنتين ba a fara hassada sai ka mutum biyu.
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya sanya shi yana ciyar da dukiyar a gurin da ya dace.
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها Da kuma mutumin da Allah ya ba shi ilimi yana hukunci da ilimin kuma yana sanar da mutane.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya yarda da shi, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce,
لا حسد إلا في اثنتين shi ma yana cewa ba a yin farahasta da sai ga mutum biyu
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار mutumin da Allah ya bashi alkur'ani kuma yana tsayuwa da alkur'anin nan a bangarorin dare da kuma bangarorin yin mana yana karanta shi kuma yana aiki da shi
ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار da kuma mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya kaddara yana ciyar da dukiyar na a bangarorin dare da bangarorin yini متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا an karbo da abu huraira Allah yarda da shi yana cewa talakawa talakawan da suka yi hijira sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم
"Ah, mahabota dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka da kuma ni'ima tsayayya
فقال وما ذاك ya ce to menene kuma abin damuwa
فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق sai suka ce to kaga dai ya manzon Allah suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah suna yin azumi kamar yadda muke azumi gashi suna yin sadaka mu kuma ba mu da kuɗin da za mu yi sadaka suna yanta wuyaye mu kuma ba mu da yadda za mu yanta wuyaye
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم Mazala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa bana sanar da ku abin da za ku riski wanda ya rigaye ku ba, za ku riga waɗanda za su zo gaba bayan ku ba, kuma babu wani wanda zai zama ya fi ku lada sai fa wanda ya aikata irin abin da kuka aikata.
قالوا بلى يا رسول الله Sai suka ce, eh tabbas ya manzan Allah muna da buƙatar haka.
قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinga yin tasbihi ah, sau talatin da uku ku dinga yin kabbara sau talatin da uku ku dinga yin alhamdulillah sau talatin da uku bayan kowace sallah
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله suka ce ‘yan uwanmu ma abota dukiya sun ji abin da muka aikata su ma sun aikata irin wannan abin da ka bamu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce to wannan falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
باب ذكر الموت وقصر الأمل babin da yake bayani akan mutuwa da kuma cewa ya kamata mutum ya zama yana da gajeren buri
قال الله تعالى Allah yana cewa كل نفس ذائقة الموت dukkan rai sai ya ɗanɗana mutuwa وإنما توفون أجوركم يوم القيامة za a cika muku ladan ku ranar alkiyama فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز duk mutumin da aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ya rabauta وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ba wani abu bane rayuwar duniya face wani ɗan jin daɗi na ruɗi
وقال تعالى Allah yana cewa وما تدري نفس ماذا تكسب غدا rai ba ta san abin da za ta aikata gobe ba وما تدري نفس بأي أرض تموت rai ba ta san a wacce ƙasa za ta mutu ba وقال تعالى Allah yana cewa فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون idan ajalin da Allah ya sanya musu ya zo to ba za a jinkirta musu ko da kwatankwacin awa ne ba kuma idan ajalin bai zo ba ba za a gabato da shi ba وقال تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada dukiyoyinku da ‘ya'yayenku su shagalar da ku daga ambatan Allah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون duk mutumin da ya aikata hakan to tabbas waɗannan su ne suka yi hasara وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين kuma ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku tun kafin lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku ya dinga cewa ya ubangiji ina ma da za ka jinkirta mun zuwa wani lokaci na kusa don na samu ne sadaka kuma na kasance daga cikin managarta ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah fa ba zai taɓa jinkirta wa wani rai ba idan ajalin ta ya zo tabbas Allah mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa وقال تعالى Allah yana cewa حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون har idan mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ka ji yana cewa ya Allah ka koma da ni mana لعلي أعمل صالحا فيما تركت babu mamaki na aikata aiki mai kyau cikin abin da na bari كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah yake cewa fofo wannan wata kalma ce wacce yake faɗanta a gabansu kuma akwai wani barzahu wato rayuwa irin ta kabari wacce take tsakanin lahira da kuma duniya har zuwa ranar sakamako mana tsaka a gabansu mana a gabansu akwai rayuwa wacce take ta barzahu har zuwa ranar sakamako za su ci gaba da yin irin wannan rayuwa
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون idan aka yi busa a cikin ƙaho to babu maganar wata nasaba mana ba za su dinga alfahari da nasabar su ba wala ya ta sa'alun kuma ba za su dinga tambayar juna akan haka ba فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون duk wanda bangaren aikinsa na alkhairi ya rinjaya a cikin ma'auninsa to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون duk waɗanda ɓangaren alhaki a ma'auninsu ya zama cewa shi ne wanda ya rinjaya to tabbas waɗannan su ne waɗanda suka yi wa kansu asara za su dawwama a cikin jahannama تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون wuta za ta dinga ƙona fuskokinsu kuma za su zama fuskokinsu suna murtike a wannan lokacin ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Ah, wai ayoyinmu dama ba su kasance ana karanta muku ba kuma kuka kasance kuna karyatawa?
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Sai suka ce ya Ubangijin mu rashin arzikinmu ne ya rinjaya saboda haka shi yasa muka kasance mutane batattu.
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Ya Allah ka fitar da mu daga cikinta. In dai muka sake komawa irin munanan ayyukanmu na batu tabbas mun zama azzalimai.
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون sai Allah ya ce musu ku nisanta a cikin jahannama kada ku sake yi min magana إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين wai ba ku ne waɗanda wasu jama'a daga cikin bayina suka kasance suna cewa ya Allah mun yi imani ka gafarta mana kai mana rahama kai ne mafificin masu rahama ba فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون kuka rike su kuka rike su a matsayin izgili har suka mantar da ku ambatona kuma kuka kasance kuna musu dariya
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون tabbas na saka musu a yau saboda haƙurin da suka kasance suna yi yau suna daga cikin waɗanda suka tsira suka samu babban rabo قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين sai ak- aka ce musu sai ya ce musu wai shekaru nawa kuka yi nema a cikin ƙasa قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين suka ce ai mun zauna ne tsawon yini kowane ɓangare na yini ka tambayi masu iya ƙididdiga قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون sai ya ce musu ai ba ku zauna ba sai lokaci ɗan kaɗan inda a ce kun sani
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون yanzu kuna zaton mun halicce ku ne saboda wasa kuma ba za ku dawo zuwa gare mu ba
وقال تعالى Allah yana cewa ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wai yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani ya zama cewa zukatansu sun ƙasƙantar da kai ga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da ya sauka na gaskiya sun yi imani da shi kuma sun yi aiki da shi sun ji tsoron Allah kada su kasance fa kamar waɗanda aka ba wa littafi wato yahudu da nasara gabaninsu saboda su Yahudu da Nasara sun zauna zamani mai tsawo suna jin ayoyin Allah amma duk da haka sai zukatansu suka ƙeƙashe hakan ya sa mafiya yawan suka zama fasikai waɗanda ba su biyayya ga Allah ba
والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rike kafaɗa ta sai ya ce كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ka kasance a cikin duniya kamar kai baƙo ne ko kuma ɗan tafarki.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana cewa إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح idan ka yammatu to kada ka dinga jiran safiya, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء idan kuma ka wayi gari kada ka dinga sa rai za ka kai yamma, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ka yi ƙoƙari ka dinga amfani da lafiyarka kafin cuta ta zo ma, ka yi ƙoƙari ka dinga amfani da rayuwarka kafin lokacin da za ka mutu.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga shi Abdullahi ɗan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce,
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه عنده "A me haƙƙin musulmi yana da me ne zai sanya musulmi yana da wani abu wanda zai yi wasiya da shi kuma har ya kwana darare biyu alhalin wasiyarsa ba ta zama a rubuce a daidai inda yake ba mana dai hadisin yana kwaɗaitarwa akan cewa in mutum yana da wata wasiya to ya yi ƙoƙari ya gaggauta rubuta ta saboda mutuwa za ta iya zuwa masa lokacin da bai zata ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال Wannan shine lafazin Bukhari a riwayar Muslim kuma shine ya kwana darare uku.
قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي Ibn Umar yake cewa tun da na ji wannan hadisin to ban taɓa wani- wuce wani dare ba face ina da wasiyata da na rubuta.
وعن أنس رضي الله عنه قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu zanennuka فقال هذه الأمل وهذا أجله sai ke cewa wancan shine burin ɗan adam wannan kuma shine ajalinsa فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب yana cikin harkokinsa kawai sai zanen da ya fi kusa sai ya zo masa wato ajalinsa kenan رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan masud allah ya yarda da shi yana cewa خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani zane wanda yake da ɓangarori guda hudu وخط خطا في الوسط خارجا منه sai kuma ya yi wani zane a tsakiya wanda ya fita waje وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الأوسط في الوسط kuma ya yi wasu zanennuka ƙanana zuwa ga wannan zanen wanda yake cikin tsakiya ta ɓangarensa wanda yake tsakiya
فقال هذا الإنسان sai annabi ya ce wannan shine ɗan adam وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به wannan shine ajalinsa wanda ya kewaye shi وهذا الذي هو خارج أمله wannan kuma abin da ya fita to shine burinsa وهذه الخطط الصغار الأعراب فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا ya ce waɗannan kuma zanen nukan 'yan ƙanana to matsaloli ne da kuma rashin lafiya waɗanda za su iya samun ɗan adam saboda haka idan wannan bai same shi ba to wancan zai cizgune shi haka dai har ya bar duniya mana abin da hadisin yake nufi shine ɗan adam yana cikin burace burace kawai sai ajalinsa ya zo ya mutu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce بادروا بالأعمال سبعة ku gaggauta aikata ayyukan alkhairi eh, saboda abubuwa guda bakwai هل تنتظرون إلا فقرا منسيا wai kuna jiran talauci ne wanda yake mantarwa أو غنى مطغيا ko kuma kuna jiran wadata ne wacce take sanya mutum girman kai أو مرضا مفسدا ko kuma kuna jiran rashin lafiya ne wacce take ɓata al'amuran mutum ta yadda ba ta bashi abin da yake so ba أو هرما مسندا ko kuma kuna jiran tsufa ne wanda zai karar da mutum
أو موتا مجهزا ko kuma kuna jiran mutuwa ne wacce take kashewa
أو الدجال فشر غائب ينتظر ko kuma kuna jiran dujal ne wanda shi ne mafi sharrin abin da ake jira أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ko kuma kuna jiran alkiyama ne ita kuma alkiyama ita ce tafi tsanani kuma tafi ɗaci mana ku dace ku yi ayyukan alkhairi kafin waɗannan abubuwan guda bakwai su zo wato talauci wanda zai mantar da mutum abin da yake ciki ko kuma wadata wacce za ta sa mutum ya yi ɗagawa ya girman kai da rashin lafiya da tsufa da kuma mutuwa da kuma dujal da kuma tashin alkiyama saboda duka waɗannan guda bakwan in suka zo za su iya canza harkokin ɗan adam ya zama ba su tafi kamar yadda ya saba yi ba فرواه الترمذي وقال حديث حسن tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce أكثروا ذكر هذه اللذات ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi يعني الموت yana nufin mutuwa رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال an karɓo daga ubayyu ɗan ka'ab Allah ya yarda da shi yana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال annabi sallallahu alaihi ya kasance idan ɗaya bisa uku na dare ya wuce yana miƙewa ya ce
يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ya ku mutane ku ambaci Allah saboda gafa busa ta farko nan ta taho kuma busa ta biyu ce za ta biyo bayanta جاء الموت بما فيه gafa mutuwa nan ta zo جاء الموت بما فيه gafa mutuwa nan ta zo قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك sai ubangiji bin ka'ab yake cewa sai na ce ya manzan Allah ni ina yawan yi maka salati فكم أجعل لك من صلاتي kamar wannan adadi ya kamata na sa maka daga salati na فقال ما شئت sai ce abin da ka so قلت الربع ya ce ɗaya bisa hudu قال ما شئت ف...
sai annabi ya ce masa yadda ka so فإن زدت فهو خير in لك ka ƙara hakan ne ya fi maka alkhairi قلت فالنصف sai ya ce to zan sanya maka rabi قال ما شئت sai ya ce yadda ka so فإن زدت فهو خير لك sai ya ce in ka ƙara shi ne ya fi maka alkhairi قلت فالثلثين sai na ce to zan sa maka biyu bisa uku قال ما شئت sai ya ce abin da ka so dai فإن زدت فهو خير لك idan ka ƙara shi ne ya fi maka alkhairi قلت أجعل لك صلاتي كلها sai ya ce to zan sanya maka duka salati na قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك in dai kai haka to za a isar maka bakin cikinka kuma za a gafarta maka zunubinka رواه الترمذي وقال حديث حسن turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر babin da yake bayani akan mustahabbancin mazaje su ziyarci makabarta da kuma abin da ya kamata wanda ya je ziyarar kabari ya faɗa
عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها an karɓo daga burai da Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da na hana ku ziyartar kabararraka don haka ku ziyarce su
رواه مسلم وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكر بالآخرة Muslim ne ya rawaito a wata ruwayar yake cewa duk wanda ya so ya ziyarci kabararraka to ziy- ya ziyarta saboda suna tuna lahira.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت An karɓo daga Nana Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع
tana cewa manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi duk ranar da ya kwana a ɗakin ta to a ƙarshen dare yana fita baki'a
فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد sai ya ce ina sallama a gare ku ya ku gidan muminai tabbas abinda aka yi muku alkawari da shi gobe zai zo muku nan da ba da jimawa ba kuma mu ma za mu haɗu da ku da izinin Allah ya Allah ka yi gafara ga mutanen baki رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن بريدة رضي الله عنه قال an karɓo daga buraida Allah ya yarda da shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da su idan sun fita makabarta su ce السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota gidaje daga muminai da kuma musulmai وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية
tabbas ni da ku da izinin Allah za mu haɗu da juna ina roƙon afuwa gare mu da kuma ku a wajen Allah رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su yana cewa مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya taɓa wuce wasu kabararruka a Madina فأقبل عليهم بوجهه فقال sai ya fuskance su da fuskarsa ya ce
السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر sai ke cewa aminci Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota kabararraka Allah yi mana gafara mu da ku ku kun rugaye mu mu ma muna nan tafi
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma yake hadisi ne mai kyau masu haran mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a darasi mai zuwa kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh